آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan mutum sarki ya kawo mana ta laraba sha biyu kenan da watan haram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu kalandar nasara kuma kamar goma ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyu mura da aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin littafi na tukabul maudu da kame da maudu Allah fara da babban malami irin makayi da tarbiyya Allah madaukakin sarki ya yi mashara'a wannan kuma shi ne darasi na casa'in kenan na ga zamu tashi faslun wal jamilu fi rahimi ko kamar nan ne ko na malam na koyo mana bayanai na kuwa karkashin matsalar cewa yaro na yaro baya rayuwa a wata takwas na kai shi a wata takwas wata karkashin ta kuma ya haɗa da matsalar kukan yaro sannan a cikinta ya haɗa da yanayin yadda yaro ke rayuwa ko tasiri ga wanda yake cikin ta ita ce ruwa da kuma irin abincin da yake ci musamman ta fuskar abincin shi kenan da yadda Allah madaukakin sarki ke baiwa yaro kariya da jinjiri kariya daga ababen da suka iya cutar da uwa nan tai kamar kila wani hayaki ko wani tuntuɓe shi yaron duka ba zai tasirantu da ire-iren waɗannan ba duk abin da ya shafe shi za a ba shi kariya ta nan bangaren. So za ku tashi kan wannan faslun inda ya ce wani janilu fin rahimi shi ɗan tayi a cikin mahaifa kana ya mitabi bi ma yulahimu yana cin abinci ne da abin da ya dace da shi abin da ya dace da shi shine abinci shi ba wai abin da yake nilso ba zai zo da wata kalma mai kama da wannan kila بيان للسواتي وكان يجتزم بالسبع مقدار الذي يلائمه من جمع أمه shi jinjiri ko dan tayi a ciki ya kasance ya tattabi wa bisabi yana ɗiba ko sukar abincin shi ne da ɗabi'a yake sukar mai abincin shi an dake dawar da liyu la'imu gwargwadon da ya dace da jikin shi jikin shi na son ruwa mil abin da miligram kaza to iya wannan gwargwadon kawai zai shiga jikin yana da bukatuwar abinci iya gwargwadon kaza to iya wannan gwargwadon kawai zai shiga ba zai taɓa karuwa ba shi ne aljizidaran dari yula'imuhu min dami ummi abincin gwargwadon abincin da yake so daga jinin mahaifiyar shi wannan bayani ya gabata a baya wa ba da kuruji to bayan yaro ya fito duniya daga daga samun canjin yanayin wurin rayuwa aka iya samun canjin yanayi na abinci ko kuma cikin da shi yake rayuwar da shi to wa ba da kuruji amma bayan fitar yaro daga cikin mahaifa zuwa duniya shi kuma ya tattabi min al-labani ma yulahimuhu aidan zai rika ɗibar abin da ya dace da jikin shi din ne kuma amma ka ga nan da yake bai tabi ba nan ba bai tabi ba ne a ciki yana ɗibar yana samun abinci shi ne bin tabi fi ma yulaɗe mutufi nan kuma duniya shi ma ya fi tabibu min allabani ma yulaɗe mu lakin da ya ji tabibu bi sha'awatihi wa iradatihi a nan duniya yana shan nonon ne ko yana cin abinci shi ne bisa hawaci gwargwadon sha'awar shi da abu gwargwadon sha'awar shi da abu wa iradati da yake ya so ya sa fa yazidu ala nafidari ma yahtaju ilayhi to daga tun da sha'awa ce kowa ya san hadarin sha'awa abubuwa guda biyu su ne manya-manyan kafofi na halakar 'yan adam me da shi shaitan din ya kafa tarkon shi kuma yake kama mu yayin adamu da su ko dai ya kama mutum fi shubuhat mafi yawan abubuwan addini ta shubuhat ne duk mutum na shirka ko yana wani abu na bid'a to za ga shubuha aka saka mashi ta samu kafirai kiristoci ne yahudanci ne guda idan suke wace ce za ka ga shubuha ce in ka samu wani abota wa kabari ka tambaye ki shubuha dai kawo maka mana abu da da ne yukarribuna ila Allah zulfa wannan shubuha ce to sannan kuma yana halakar da mutane ta bangaren ashahawa mafi yawan zulubai saba'iruha wa saba'iruha su kuma shaitan na samun kwastamastin shi ne da fasinja ishahawa in ka dogaro ne yana shimfiɗa ƙarya da zaka ja shi gefe ba shubuha zai kawo maka da ke nuna halastin ƙaryar ba kawai dai nuna maka dai to shaitan dai ya riga ya jan kuma dai kaga a cikinta ita wannan harkar tamu sai dai hakuri sai kai rika tabawa kaga sha'awar to yaro in yanzu yana shan mama ne da sha'awar shi da kuma yadda yake so dan haka fa yazidu ala ake dare ma ya tafi tunda sha'awa ce har wata rana sai ya sha maman da ya wuce yadda yake da bukata sabanin a ciki sabanin ciki ya ce ma a kaunin na bane ya kuno radi'a tunda yaro zai iya shan mama da yawa tare da cewa maman nan fa zai iya kasancewa mara kyau ma nonon uwa akwai wanda za ka gaba shi da kyau wata uwar za ka ga ana kokawa nonon bai da sinadaran da ake da bukata amma bai darka guda ne sai ya aure amma bai da komai a ciki gara ta samu shi dudayi ɗaya ne amfani akwai irin waɗannan matan ga ruwan nonon ga komai a matan ɗauko mai shayarwa ko kuma sai an haɗa da yan dabarbaru na madara da sauransu in ba ka gara ba zai iya kai labari ba ko ya rasu ko kuma ya zama na ya nasaka to za ga wani wani ruwan nonon raji mara inganci ne wa ma'aduna wani kuma yana ɗauke da ciwo ma a ciki da lalura idan yaron ya sha sai ba ta mai ciki idan yaron ya sha sai ta fama da ƙuraje idan yaron ya sha sai ya hana shi bacci idan yaron ya sha sai wata lalura ta taso ya kwana da zazzabi ya kwana ihu amma bai sha ba matsala tare da kuma dole sai ya ta abinci a lokacin yadda dole sai dai a juyar da shi ko wata ta shafe shi ko mai kama da haka ya ce kama ya kudu sahiha kamar kamar yadda dai shi wannan ruwan mama ya kai yadda sun cewa mai kyau da tsiyayye ingantacce yaro ya sha shi kuma ya rayu wannan shi ne kaso mafi yawa na su mata wa kazalika to kaga a can wurin bambanci da yake nan na farko da aka samu a rayuwa a can ciki yana sha ko yana cin abinci shi ne mai tabiri da bukata kamar a ce wani abu ne automatic ka kafa inji a burtsatsanka kuma injin na haɗe da wuta amma yana ƙoƙarin sanin wani hali jifi ta da ke da ya kai wani gwargwado shi dai kulla kan shi ya zuko ruwa ya cika maka tanki kuma na cika sai ya kai to kaga bai tsare shi kenan wannan a cikin automatic to amma na ciki ma ya ci wannan yana cin yunwa me yake da bukata yana bukatar gwargwado abinci cokali goma cokali biyu cokali daya to iya wannan abinci shi zai shigo yana shigowa sai a dakatar amma da aka haife shi zo duniya sai zama sha'awa za ta sa ya sha mutum da sha'awa ce su ma yara hadarin sha'awar bai basta ba sai wuce gona da shi idan nonon bai da kyau to dama an sha kaɗan maya aka ƙare bare ya sha da yawa idan kuma yana da kyau tunda ya sha abin da ya wuce buƙatuwar shi shi ma za a iya samun matsala to ka wannan bambanci ne tsakanin rayuwar jinjiri a ciki da kuma rayuwar shi tana yin haife shi ba abu kuma yana girma abubuwan da ta tsara a kada ta wajen bambanci daga yarinta zuwa kuruciya bambanci daga kuruciya zuwa samartaka bambanci daga samartaka zuwa da fitattaka ko sufa yake wa kazalika ya alu lahu al-kayfu wal risan wal zikyan haka shi wannan da yara zaka ga yana yawan yin amai jira-jirai akwai yin amai ne yana nufin tumbudi su shi su shi ne amansu inda ruwan nono kai suke kama wani haɗe-haɗe to za ga shi ne galiba yake dawowa wani ya canza ya gurɓace ya lalace na sa'ima walkisan walkisiyan da kuma abin nan tashin zuciya wani lokaci sai zuciyar su sai ta rika tashi irin kan mutum ya ji zai yi amai kan yara ma suna ɗaya da gani su ma suna fama da wannan lalura aikata da ya shigo wannan duniyar ta su da hana ai shi kenan kuma ya gama in ma da dai wani abu ne to yanzu an baro shi ya ce wa ya fi taɗi a falafa badani تعرض له الآلام والأوجاء والآفات التي لم تكن تعرض لو تعرض له في البر yake wai tabi wa akhlaqa badani zai rika kuma samun shakuduwar wasu bangarori na jiki mana wani abu na bangaren jiki ya sabbaba wata matsala a wani bangare na jiki cin abincin da ya sai ya zama dalili da zai iya hana shan ruwa ko kuma kuka da ya yi har ya kishe shi sai ya zama dalili na hana cikin abinci ko shau a gona ya yi tasiri a rayuwar shi ko a wani abu na darura min da ta hayaki sannan yake cewa kuma wasu ababe na raɗaɗi za su iya bijiro miki da cututtuka da wasu illoli waɗanda inda yana ciki ne ba za su same shi ba ba za a ce ya faɗo daga kan gado ya ji ciwo ba ba za a ce mage ta ya fushi shi ba ko a ce zazzaɓi ne zafi ya lullube shi ba wace yana ka'amai abinci ya kasa zama ga yunwa yana ji ga kuka yana tsallarawa kuma abincin ya ki zama ko kuma ce wani bera ya zo ya cije shi ba zo bera gwamnatin da ta kare ta ba irin wannan wasu ababe ne wanda a nan duniya suke ita wa kana alaihi min al-afsiya wal khuluq ma yamna usul al-adha ilayhi lokacin yana ciki yana da wasu shamakai da wata kariya waɗanda wannan kariya ko wannan shamaki suke hana isar cuta gare shi zazzaɓi ba zai iya kaiwa gare shi ba misali ba zai iya wani abu da ke so ya cije shi ila sauro ila wani duk ba zai iya kaiwa gare shi har yi mai illa ba ba zai yi ba Allah ya samar da wannan kariyar domin girmama wannan jinsi na dan adam wa da karkabram na bani adam ya ce falak ma wulida amma da aka haife shi kun yi alaru a bishiyar da Allah ya ce tanadin waɗansu kariyar kuma amma fa ta ciki kan mun riga mun baro ta to a nan duniya sai aka samu mai gwargwadon da abin da yake da bukata na kariya wa kujo da shamakai bakar na daban lam yakun yasifu ha wa yahtadu ha wadanda bai saba da su ba ba su sani mashi jiki ba wa rubbama sahalil harri so da dama tsananin zafi na iya karkar da yaro ba shi wal bardi wani lokaci tsananin sanyi na iya farkar da yaro ba shi wal hawa'i da iska tsananin iska zai iya farkar da yaro duk bai shirya ba wanda a ciki duk bai da waɗannan matsalolin ya ya ji kowa abinci cikin masu rayuwa a wannan sararin duniya ya ce wa kana ya fi ta buhu min surratihi ne ko ya kasance yana samun waɗannan ababe ne gwargwadon buƙatar shi daga igiyar cibiyar da ke ciki shi wata hada da mahaife shi wadannan haihu da yake a yanke wa yaro shi wahuwa wannan surrar alaka ku shayyin mu'tadi shine mafi taushin duk wani abu daidaitacce da ka sani saka samun wani abu da za a kwatanta shi da shi cikin abin da wanda aka haifa zai samu kariya da shi da wahala saboda kaga nan abinci ba wacce igiyar za a baki ba baki shi zai yi da ka yi shi a kora labba da sauransu su za su ci mai bai kuma san ya ce ya koshi ba bai san ya ce ba wannan yake da bukata ba bai san ya wani bayani ba ko ana ga ya koshi a ce bai koshi ba ko ana ga bai koshi ba a ce shi ya koshi wani ba zai iya bayani ba ko zafi ya dame shi ba zai ta zafi ya dame shi ba ko sanyi ya dame ba zai ta sanyi ya ko haske mai yawa idan shi bai san haske a lokacin ba duk ba zai iya bayani ba to wannan igiyar da mutum ke gani ala taku shay'in mu'tadil sahi lafiyayya ce Allah haka ya tsara ta domin ya tabbatar da alkawarin shi na kula da jinsin ɗan adam tun a cikin mahaifa wannan gata ne ya mana kuma akwai buƙatar mu yi wa Allah godiya a kai ba turan godiya ta fata baki ba a gani a ƙasa me ne rubuta na ku bugun kala biyu ne ni na wani ya sa fatis ya sifu قلب الأم وبروقها الزواري ko da wari haka yi sako sai ma ta zace wuri to amma akwai bugun da yadda ya sa shi ne kadinat nabaha nazaja ko ba akwai mai nabaha akwai mai nazaja kenan an samu bugu kala wuri nan nawa wannan shi akwai mai tafiki ne na doktor juma'a shi ya ta kadiya sihku ko kadiya sihku kalbal ummi wa quruqiha as-sawari sai zama wani sako zai bayar ko kuma kadanna bada ko kadanna baha nan ce kadanna baha wannan igiyar cibiyar tana da tasiri wajen sanyaya zuciyar uwa shi ne sakon da zai bayar kenan lokacin da yaron ya buƙaci abinci kuma aka tura daga jijiyar aka je aka ciyar da yaron za a yi wa uwa ke da hamar samun natsuwa ya san ciyar da abinci kuma idan an haife shi za ka yi ko me take duk tafsirin da kake duk ayoyin da kake ji a hankalin ta ban dawo a rufe shi kawai sai ta baya rumama. mama hankalinta na can wajen shi to in yana cikin ma akwai wannan alaƙar da Allah ya kulla sai dai wata alaƙa ce wacce take ma'anawiyya ba isiya ba wanda za a gani a zahiri cewa yaro na kuka yana son mama ta ɗauka ta bai zafi ya dame shi ta lishiɗe ta mai fifita sanyi ya dame shi ta lishiɗe shi wani abu ya dan tsire shi ta dan duba ta ga ko me an shafa mashi mai ko an fashi abinci ko an mashi allura da makamantan shi wannan wasu abubuwa da istiyat da anan a rayuwar shi ta duniya bayan haihuwa da yi amma a ciki in mun dauki wata kannaba'a kalbal ummi wa uruqi ad-dawarib ad-dawarib ne shine igiyar abin nan jini igiyoyin jini waɗanda suke damfare da zuciyarta ko da waccan jijiya da ta cibiya da take kai wa yaro abinci abin nan ita wannan zawari suna ta da hausa sukan fasara ta da majelaciya ne mai alaƙa da jini kenan mai alaƙa da jini zai zama kamar mazari ne suna kenan ko kuma a ce igiyar jini to sai ya zamana wannan kaiwa da komowa na abinci ko duk wani abu da yaro yake da bukata yana kwantar da jijiyoyin jinin uwa in an ce kuma kari ya sihku ko kari ya sihku kalbal ummi wa uruqi hasawari sai da wani kan jijiyoyin suna isar da kwanciyar hankali da natsuwa ko lafiyar uwa lokacin da waccan igiyar cibiya ta rika isar da abinci zuwa ga jinjirin uwa yace fa huwa shabihun bima yajtanibuhu man huwa fi dakhilil hammani to zai ba mu wani misali wanda shine mafi dan dama dama yadda za mu iya gane gatan da yaro ke da shi lokacin da yake cikin mahaifa da kuma idan ya fito duniya ya bambancin yake to bari a baya babban misali wanda shine za mu iya ganewa yanzu kamar a irin lokacin sanyi kamar ka ɗauki irin watan disamba januwari su ne watannin da ake kankaran sanyi to disamba januwari to kwatankwacin haka fa huwa shabihu ya yi kama da bima ya ta zibu man huwa da finar hamma kwatankwacin wanda yake cikin banɗaki ko abin da wanda yake cikin banɗaki yake ɗiba min alhawa'in latifil mu'tadil daga daidaitaccen iska ne taushi ne daɗi in mutum na ban ɗaki lokacin sanyi zai wahala ya ɗigo ruwan sanyi ya je wanka galiban ba za ka ga windows ba za ka ga bayuka da manyan winduna ba galiban yan ƙanana ke wani ma na da za ya samu rabar da a buɗe windon bayi tun shekara goma da suka wuce kawai yana daɗe ba buƙatar a buɗe iskan ma ba a so haske hasken da yake so to bada ɗan sanya to window taga na kulle mutum kuma ya shiga da ruwan ɗumi kuma an kulle ƙofa kuma bayin ma in suka yi daɗin gushi bayin ma a ɗaki shi ma yake shi ma bayin na ɗaki ne kuma in ɗakin iska baya shigo shi to kaga wannan mutumin zai yi wankan shi lafiya lafiya in ma da wani iska da ke dukan shi iskar na ni'ima ne shi ba wai wani mai cutarwa ba ne to shi kenan sun ma ya karuju min huwa halatan wahida uriyanan ila al-hawa'i al-asifil mu'min ya kake tsammanin zan zai ci sai kuma ya fito kwatsam wahadatan wahida karo ɗaya kwatsam kuma uriyana bai sa riga ba bai sa tufafi ba ila da hawa ila asim zuwa guguwa iska irin na disamba januwari an mukuzi mai fitarwa daga bayi yana wanka cikin ni'ima aka fito da shi cikin guguwar iska take ya zai sai ya fi kowa a yankin jin sanyi to haka yaro yake da yana kamar bayan can yadda wancan yake bayi a sai sanyi daidai gurgurwa yake bayi zafi daidai gurgurwa yake bayi su duka ba sa cutar da shi da yanzu gashi kawai an haife shi ya faɗo wannan duniya shi da kai shi zai ji cewa ya an samu canji da ce zai iya hankalta ya ce wa bil jumlati a dunkule dai fakadin takal fakadin takala amma a yaro lokacin da aka haife shi ya kiratu ya baro inda ya saba wa mata da da abin da ya tabi an tu da shi ya zame masa al'ada wa halatan wahida kuma abin ya zo masa kwatsam babu notice ba ba shiri ila ma huwa ashaddu alayhi minhu wa aqab zuwa ga abin da yafi mashi tsanani a rayuwar shi kuma yafi mashi wahala shine wannan rayuwar duniya to da kai ta kashi ta rayuwar gaba ɗayan ta wahala ce na kwada kwana kwanan insana fi kabar na ce a wahala suka halittu mutum kowa kuma yaka kalla kowane mataki na rayuwar akwai irin wahalar shi akwai irin wahalar shi da an sa maka son abu to wannan abin da aka sa maka son shi yana ɗauke da wata wahalar da kai za ka yi ta kwamfadar in ba da ce ka samu daga Allah ba sai ta kasa mutum ba dan za ka ga wani shi a karatun boko ne fitina shi ta kai da kan shi ma zai fara mu karatun boko ko nawa ne za mu sha ko nawa in yaro bai asuba ba kai ban ganka a masallaci ba ba a salin nake na chemistry oh to to to shi kenan ba da dan rika sallah ka dan rika sallah to da yaro shi ma aka cika sallah ba za ta ce littarin ba wani kuma za ka fi jinin shi a tufa shi a tufa ko ya jiki ya ga yaki sai ya maza ya kusa adres din ya kuma sun goda wallahi wani kuma fitina shi a abin hawa wani fitina shi a mulki in dai a kan ya samu mulki ne uban kowa ma ya mutu zai je gun boka zai tsafi za a ba shi ka'ida ta fita daga musulunci kai tsaye kuma a faɗa maki sai sai ba matsala zai tuba zai tura wasu umara zai sai qur'ani har a harabin makka ya ya sassa a kan karanta kawai dai a dunkule zai ma Allah yan dabarbaru wani kuma za ga shi a sarauta in za ka kira shi gaba shugaban kasa baya so amma babban abin da yake so ya gaji baban shi mai anguwan nan in yaro shi ko buri shi sai ke gaji na cizo ne anguwa amma kai da abuja ka ji sun tafi da ne anguwa ba baya so haka kai ta tafiya har manyan sarautu ko wada ga to in mutum ba tarbiyyar addini ya samu ba wancan abu da zuciyar shi ke so sai ya tamfaru da azabar da ke ciki sai ya ta wahala to yaro ma maka duba takka shigowa duniya ya ja samu canji sai to ta baci yace wa hada min tamami hikmatil khallaq alim wannan daga cikin cikar hikimar mahalicci gwanin halitta masani yumar baina abdahu domin ya horar da bawan shi ala mufarakati awa awaidi a lokacin da ya rabu da masoyan shi ko abubuwan da ya saba wa ma'adufati ko abubuwan awaili abubuwan da ya ɗabi'antu da su suka zame mata al'ada wa ma'adufati da abin da ya saba da shi to Allah ya horar da mu akan in an samu irin wannan canjin to kamar Allah na tuna mana hawawa ne dan ka rabu da abin da ka saba da shi dan ka rabu da abin da kake so to ka manta lokacin kana ciki kana cin gudu muka ci gudu duniya to sirrin da ake wa mutum kenan yace ila ma huwa afdalu minha zuwa ga abin da yafi wannan falala wa amfa kuma yafi wancan da aka baro amfani wa awfaqu lahu kuma yafi dacewa da shi to da yanzu ka ce a bar yaro a ciki sai ya isa sawa firamare a haife shi ba ya gama halakarwa wannan yara kuma shi ma ya daɗe cikin tun yana jin daɗin shi lokacin bai da wayo in ya waye da kan shi inda za mai waya dai ce ba filin wasu ba abokai ba walwala a ce ka bari yau shekarar ka biyar baɗi za a yi sai ka shiga firamare amma kawai yin watanni ta ce fita to ka gani horar da mun cewa ake ranar da muka rasa wani abu da muke so to hakuri yake mun taɓa samun haka a yanayin da ya ma wannan haɗari ila rasuwa aka yi wa mutum cikin waɗanda yake so sai ya tuna wancan sunna ce kuma ta rayuwar wacce ne a gaya mutum zai yi zai manta da wancan tun daga shi ana tuna maki tare da cewa lokacin da abin ya faru ba zai iya sani ba amma an tunatar da mai amma ga malamai sun yi bayanai ko ko zai ɗauki son rai ko zai auyokin son rai ya biye wa shaidan a sabawa Allah to a nan ne za a iya gwada karfin imanin mutum ko aka san haka magana ta da ta'ala ila hada da kaulihi Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga waɗanda faɗin shi da karkabunna tabaqan an tabaqa hakika za ku rayu a wannan rayuwar yanayi bayan yanayi mataki bayan mataki in ka ɗauko rayuwarka tun daga lokacin da ka wayi ka yi wayo aƙalla ka kai shekara sha biyar ina ga mutum zai iya tuna abin da suka faru tun daga lokacin da ya kai shekara sha biyar zai iya tunowa wani ma suka zauna da shi zai iya baka labarin dukan abubuwan da suka faru yace ga lokacin ina shekara sha biyar mamanmu na kunin tsariya yana kaiwa wani wani birni a anguwar mama da an tsare shi duk zai iya tuna irin wannan zai iya tuna kaza to ka tuno tun daga lokacin zuwa yau matakai ko yanayi nawa na rayuwa ka shiga yanayi nawa na rayuwa ka yi lokacin da dinki kana uku ko hudu baban guje yake maka amma ana nan ana nan ya zo ya daina maka dinki ana nan ana nan kai aure ka fara wa amarya ka fara wa yara har aka zo lokacin da kawai da idi za ka hango wani da tsohon riga in ka taba shi yaya ba harka ne akwai harka yara aka yi muwa mu mun wuce wurin rayuwar kenan a haka kuma za a yi ta tafiya duk wanda ka taba a nan an taba lokacin da ba a ci abin da ake so ba kuma an taba lokacin da aka gungwace ya dawo ya cimma kawai dole cikin ya za a kada kuka ce sauke a tsaki ya ci uban nada kaji ne guda uku a gyara wani fatayi ne aka samu wanda kuma aka samu kullewar abu shi ne sai a koma kuka to kowa a rayuwar shi saba kana an saba ba wanda zai ce shi tun da Allah ya halicce shi a wahala yake a bai ma Allah halicce ba kuma yi ma Allah canja kowa a kuren da aka buɗa mashi ya kuma fantama kuma ya ja zaren shi kuma ya gara kuma kowa a tsoron da aka taɓa takura shi kuma aka kuntata mishi kuma ya ji ba daɗi kowa na da irin wannan a rayuwar shi ne tsabarar da karkabun da sabaka na an sabar Allah ce na rantsi sai kun bi yanayi bayan yanayi a rayuwar nan ta ai halan ba da hali hali bayan hali daga wannan zuwa wannan shi ne sai fa awwalu asbaqihi kaunuhu nutfa matakin farko na dan adam da mutum ya wuto shine kasancewar shi dugon mani thumma alaqatan sannan ya zama dugon gudan jini thumma alaqatan thumma mudghatan sannan ya zama gudan tsoka thumma jamilan sannan ya zama dan tayi thumma mauludan sannan ya zama abin da aka haifa shin jiri ayan ya haihuwa a cikin gida ayan rana ya ce wa aka haihuwa ai watan jiya aka samu karuwa ai bara ne ai sai ka dana maganar yayi shekara ɗaya kila da rabi ko na mutuwanta haka ai ga yaron ta ya fara zuwa islamiyya ai ya gama ai ya shiga jami'a ai ya gama yana sabis ma ai ya gama ai bikin shi za a yi gobe ai matar shi ma ta haihu ai shi ne zai tare a gida kawai sai kuma wata na ce kai shi ne ya rasu kuma dole ne dole ne yake shi ne ya rasu me ya faru ko ma me ya faru dai Allah dai kake in ko ba ga da bayanin ba dai Allah ne kike nan ba a ce miki kuma dai yace sun marabi'a sannan sai mutum ya zama yayi daga daga haihuwa uwa har kyarma take haka yana son mama har jin daɗi take yi can kuma in ka san aya sai ga tana kokore ta fitar kaka ba za a baka ba ta kuma shi kunu ya sha da ana rubuta masa da zai karanta littafin da ce lalle ta baka na hanta ba ai mu da bakatin hanta bakatin ne sai ya gogar baya kun ma fatima daga nan ya zama yayi ko sai ga yayi sai kamar yadda balbo wata maman ta samu ta samu madaci ko shuwaka ta shaka mama sai ya taba in kuma uwar ta fahimci bai son wani kala ne ta shafa kala ya zo yi daji shi kenan wani ya kuka wani ya sallama rayuwa ce ta bakan an taɓa ne jiya sun sha wa hana sun ma sahiha sannan mutum ya zama lafiyayye sun ma marida sannan mutum ya zama mara lafiya ganiya ya zama mawadaci fasiyau fasira ko ya zama talaka ko kuma Allah ya haɗa mutum duka biyu duka biyu kawai Allah ya sallami ta sai to da wani da wani kuke garawa kuke jin garan to cikin ku duka na san zalita wani yanzu ma da kuka zo da kita ka lura da hikima ta Allah Allah bai tara mawadata a gari ɗaya ba saboda ne duk garin da kaje talakawa na da muhimmanci ma mawadata ma na da muhimmanci shi kowane gari ka je haka ake haɗa su ba garin da duk garin duka ku ne ko kawai kai za ga akwai sarkawa akwai da hadin sauyi akwai in ya bushe iska so ya ce kwanan kosan nawa ne kwa dauki uku ai ta murna to har kaga yanzu da ni da kai aka ban mu ma haka wallahi sai ni ka san mawadata ko me ka talakawa kan ci ta shan wuya kan ma ci ta shan wuya to kai kasa duka su dan wani su miliyan ɗari waye direban wani wa zai ma wani wanki kamfanin wa zai gudanar da shi kowa ba dama ne amma na tashi sai ya samu wani dan wata sai ya wurga shi kamar Kano mai miliyan goma da yau wannan haka ai jirgin shi ne kada shi ya dawo masha Allah Allah ya sauka lafiya shi ne haka Allah ke wani kuma a wurga shi wani ko a mai ka tsoma kana fito da shi zai bushe kuna karka zaki gona to yi sauki wani mutane talauci ya tsakiya ya tsakiya ya'ya ne za ka haifa wani rariyar hannu da sai ne in labarin ya tabbata ko ka haɗa mai komai Allah zai musa ko ba yadda ka iya to haka Allah sabaka na an taba mataki mataki mataki mataki muhafa wani ya zama lafiyayye cikin kwanciyar hankali shine muhafa au mubtala wani ya zama cikin wanda ake jaraba ko a jarabe shi a jiki ko a aiki shi ko a rayuwar shi ko a zurriyar shi da makamantansu kowa yace ila jami'i ahwalil insani al-mukhtalifa zuwa dai gaba ɗayan yanayi da dan adam ke iya samun kanshi cikin yanayi mabambanta alaihi gare shi ko a kan shi ila an ya muta daga nan har dan adam ya zama rayuwar shi ya mutu sun mayu ba sannan kuma a tayar da shi sun ma innakum ba da zalika tubatu sai kawai ga mutum kuma an tayar da shi fa idahum bis sahira an busa ka sai ga mutane a saman ƙasa sun mai yuka ku bai na yadda lillahi ta'ala daga nan kuma sai a kayar da mutum a gaban Allah madaukakin sarki sun mai yasiru ila aljannati aw an-nar wa an li sabaqun al-akhir matakin karshe sai kun mutum ko dai ya zama dan wuta dan aljanna Allah ya sa makomar ta zama haka ko kuma sai ya zama dan wuta Allah ya haka rayuwar take tafiya sai idan mutum ya fahimci wannan daga zai samu sauki sosai a rayuwar shi in ka ga akwai wata hikima da suke cewa in ka ga Allah ya hana maka abu to to zai baka irin shi ne ko wanda ya fi shi amma ba dai kasa da shi ba ka'ida kenan domin me in ya hana maka wani abu kuma ka hakura zai baka lada in ya ga dama kuma ya baka ladar kuma ya baka abin da ya fi wannan ba Allah ne yake cewa ma ya faru Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum to wai wata riba Allah ne yake muku azaba in dai za ku yi mashi godiya ku fi imani in dai muka yi abu biyu na wata riba ba da ba zai zo cikin mu a duniya ba zai zo mu a lahira ba kama matsalar godiyar take da wahala imanin kuma shi ma yake da wahala don haka sayar da mutum shi daga nan sai yake tafi sai wuce zuwa ko dai aljanna ko wuta bal ma'ana da tarkabunna halan ba'da hali za ku hau mataki bayan mataki ko yanayi bayan yanayi hali bayan hali wa manzilan ba'da manzilin masauki bayan masauki wa amran ba'da amri al'amari bayan al'amari haka rayuwar take yanzu ba na maganar zaɓe ba ne idan ka rantse da Allah wanda suke senate kaga su ne ba ba taimuwa ko in ka rantse da Allah su ɗari uku da ɗari da taran nan ba za su dawo duka ba wani yadda ka san gulab ya mutu an gama to wallahi ba za ka yi kafara ba kuma ka rubuta na yanzu bayan zaɓe ka sake bin din ka gani wanda fa bai ya ce ina bai ci bane bai ci bane kuma ka san wanda aka kayar da shi a gaban surukan shi ba kafar da bai sa ba dan yayi kai ya saka dama ya saka hagu ya saka duka ya janye duka amma dai sai da kayar da shi kar ka zo ma aka da mutum da musu rukan shi ka rika kakaban mamaki za ka kara bashi wani haushin ya fi ka san yayi kai yayi dan akwai falaloli da yawa a to kar ka zo ga wani ya ake kana cikin mutsanin nan gaba ne suka kayar da kai a waɗanda mutum shi kake so kai ya fi ka sanya shi ya fi ka sanya shi to haka Allah ke canza ta kukun na wasu yan majalisu to haka ta kulle su kamar na ga har da wannan ana ta rigima sanar president ne hukumar zaɓe ta ce har yanzu ba ta karɓa sunan shi ba don kes na komi ka zuba ba ya tafi takarar shugaban kasa ya ji ragon nan ya kafi ke kama ragon ba zakaran da za a ci ya gudu kai Allah ke nan sai za mu ce Allah na burge shi ba tsarin Allah sai shi ka duba duba guduman nan ka san ya buga ta ta riga alamar ya kai karshe ke ya ce akwai mai ja an amince ya yi kwas a yan gama wannan gudumar da kake gani ta fi ta makeri zaki dan duk miliyoyin nan namu sai ta taba to amma shi da buga ta dai sun gaji kira ya kuma ya sa ba yayi gaba to kuma haka Allah ya sa amma kuma yana da rabon yayi sai da kunu wala sai ka hango gulafin na kyalla gulafin can da ba mutuwa ya ba sai dai mutu ba bacci yayi yayi bacci ne to haka Allah ya tsatsawo yanayi bayan yanayi kada sai ibnu jubair sai ibn jubair ya ce wa ibn zaid da ibn zaid la takununna fil akhirati ba'da al-ula dole ne sai kun kasance a lahira bayan kun gama rayuwar duniya wa la tasirunna aghniya ba'da al-faqr dole ne ku zama mawadata bayan talauci ko kuma wa fuqara ba'da al-ghina ko kuma talakawa bayan wadata ka'ida ce a rayuwar sai an samu haka yanzu manoman da za su gara a kakar bana ba wai duk jin bara Allah da yake to ba za mu samu zama mun kakkaɗe ba amma dai a yi haƙuri mu maimaita na bara sai sa duk shekara sabon lis ake sai za ki ta lai da kadari a ranar za a lissafa kowa har wanda masararsa za ta yi ciwo don lai da kadari ake lissin kuma ko a agarin kaso ya ke ciwo kuma wani an gani wani abu mun shi ya gwado ya wuce ya duka ba duk da shi wani kuma sai da ya ji a hannun farfesa ya biya aka buga stamp aka dogo stika aka manna aka ce an gwada ce ka shuka kuma gwadar mata ta so ta kuma tana nan ta tsambure kuma ba yadda ka iya tun daga nan kuma ta yi gwadar ma yawwa wai masara ce tun daga brazil tana nan ta ki wani kafin ya zo wuce mana gun masu aure ce kai wannan ba za ta yi bai san a ina aka shuka ba kawai ba za ta yi shuka kuma su ga tattar to da a darajar kadar ake wannan tsarin a rubuta yanzu wani bana ya ja kudin hajji ba wasu a kano sai da aka kai su jidda ba aka ce bizar su tafi kuma suna kallo ga fitillun makka jirgi da zai dawo ɗibar wasu aka ce ya dawo da su sai ba ba ta adadin amma an rubuta za su dana sai daga jirgi al'amarin Allah sai shi Allah sai ya sallama kawai ya huta wa qala ata al-imam ata yake cewa shiddatun ba da shidda sabaqun an sabaqan an sabaq shine tsanani bayan tsanani rayuwar haka za ta ta kasancewa la tubla wunna fi amwalikum wa anfusikum za ta daraba mutum daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma kuma kowane daga cikin haka ya hakuri sai ga sauki inna ma da usri yusra wattabaku wattabakatu alhali da attabaku da attabakatu kai wa babu din fatha ba ka daura babu ba in ka daura babu attabakatu abin nan kenan wata ma'ana ce ta daban wala hada yin ka kana fulan kana fulan ala tabakati shatta wani yana cikin yanayi kala kala kala mun rubnul as amru dan as yake cewa da kuntu ala tabakatin salat ai ahwalin salat ina cikin yanayi kana uku dan ina fuskantar kaza ina fuskantar kaza ina fuskantar kaza ita wannan da kan iya duba al-aqwali tafsiri da kan duba tafsirin tabari da tafsirul bagawi da kuma at-turrul mansur tafsirin ilma atur na wannan al-imam siyuti mujalladi shi na goma sha biyar yace qala ibn al-a'raj at-tabaqu al-hadu ala ikhtilafiha yanayin da mutum ya samu kanshi a ciki gwargwadon bisa bambancin yanayi zai iya yiwuwa mai daɗi zai iya yiwuwa mara daɗi wa kada da karna ba za a sabaka da dalili fil batani mun riga mun ambaci matakan da dan tayi ke bi a cikin mahaifa min hiri kaunihi nutfa tun daga kasancewar shi dukkan mali ila wakati miladihi har zuwa lokacin haihuwar shi kuma nadkuru asbaqahu ba'da wiladatihi ila akhirha sannan a nan za mu ambaci matakan da mutum ke bi bayan haihuwar shi har zuwa ƙarshen rayuwar shi yaya yanayin abin nan shi zai kasance yanayin matakan rayuwar shi zai kasance fala kulu sai mu ci aljaminu sarrahili shi dan tayi a cikin mahaifa bi manzilatin samar ta ala shajarati yadda ka san ƴaƴan bishiya a cikin bishiya ittisali hali mahalliha wajen haɗuwarta da tushen inda take ittisalan kawiya haduwa ne karfi bai da balaga tilgaya idan dan bishiya ya kai kololuwar nunan shi lam yabqa illa fisalu hali sakali bi sikaliha ba a da ya rage mashi face ya faɗo saboda lokacin ya yi nauyi wa kamaliha kuma ya cika kun ta za'ir kurukin mumassikanaha kuma yan bishiyoyin da suka rage shi sun saki haka dan adam yake fa haka dan dalili haka ma dan tayi yake tunta aku anhu tilkal abshiya za a kakke da wadancan shamaka watun watan fasilul huruf allati tumassikuhu bayna al-mashimati wal rahim kuma za a raba shi da jijiyoyin da ke rike da shi tsakanin jakar da yake ciki da kuma mahaifa wa tasiru za tilka rutubatil mutlaka daga nan sai a kwararo mashi wani danshi mai tsarki wani danshi mai yauki fatu'inuhu bi islaqiha wa tiqaliha wa tihaki al-hujubi wa ittisali al-urufi ala al-urufi to daga nan sai wancan santsin ya taimake shi sai nauyin da yake da shi ya taimake shi sai keta shamakan da ake da shi su taimake shi sai raba shi da jijiyoyin da suka rike shi sai su taimake shi ala da kuruji wajen ya fito ya shigo duniya a zaunan duka hikima ce ta Allah ya ce fayyamfati urrahim in fita an aziman jidda daga nan sai mahaifa ta bude budewa kuma mai girma wala budda min intisali ba'dil mafasil al-azima babu makawa sai an sami intisali ba'dil mafasil al-azima rabuwar wasu wani sashi na gabbai masu girma ma'ana sai an sami ita kuwa wasu gabanta sun yi kamar su buɗe sun mataltaɗe mafi asara'i zamani sannan sai su maza maza kuma su koma su haɗe bayan ta haihu tana haihuwa ba da dajiya ba yan kwanaki kaɗan na zai mai da ita kuma lafiya lafiya kamar ba a samu wancan matsalar ba yace wa kadi tarafa bi zalika mustaqul aqba wal musharrihi wal musharrihina kwararrun likitoci da yan anatomy wanda sun karanta kashi da sauransu sun tabbatar da cewa ko sun yi ikirari da irin wannan makalu suka ce kaga wannan abin da ke faruwa lokacin haihuwar da la yatimmu zalika illa bi inayatin ilahiyya ce wallahi abin ya wuce karfin wani likita ya iya maka bayani kawai haka na faruwa ne da kulawar Allah amma aka bar mace ta haihu ko aka bar ta da likitoci Allah ya sanya hannun shi ba macen da za ta iya haihuwa ba ɗan da zai zo da rai ba uwar da za ta rayu bayan ya gido ya ce wata dabirun da kuma wata wata dibirin da kuma kulawa da sarrafa al'amura wanda ta ji dukulun nasu an idraki kaifiyati hankulan mutane ba za su iya fahimtar hakikanin yadda wannan tsari yake ba mada ke fata ba rakan babu ahsanul khaliqina albarkun Allah sun yawaita wanda shine mafi kyautatawa ga halitta na lokaci yayi ko daka in mutum da ka sai bi ga al'amuran shi zuwa ga Allah sai ya sami sai ya samu sauki wai san bayanan da malam yayi na yadda rayuwa take kusan su ne yayi a dunkule mutum ya fahimci ya rayuwa take sai yadda ka samu kan ga godewa Allah za ka ba haushen da yana da tauhidi kwarai da gaske duk da ba karatu irin yanzu sai ce ka goda Allah ko kana bakin kura kuma a hakan nake kuma har yau ka'idar haka take akwai wata kasida ta al-Imam Shafi'i bai tuka ne guda goma sha uku suna da matukar kyau kuma za su taimaki mutum ya samar wa kan shi karin natsuwa wata kasida ce ne ya fara ta da yadda ina ayyama ta fa'adu ma ta shawo ana kamar yau da kullum kawai ta yadda suke so a tafi a duniyar nan wasai bin nafsar iza a kamala ba kawo bai tuka ne goma sha uku inda ya kawo tajriba ma'ana ayya yadda ya kamata ka fahimci yau da kullum kai ka fahimci yau da kullum wancan ma fahimci yau da kullum to za mu zaman lafiya tajriba ta biyu shine ma'annan ya kamata kai mu'amala da ranka yake cewa da yawan mutane za ka suna kukan mutane ba a son su ko mutane sun tsane shi ko shi matsala shi yana da matsala da mutane da yawa yace abu ɗaya za ka ji wannan matsalin kawai ka yawai ka kyauta gani mutane yana cewa mutanen garin da biyu sun ne masa ba kawai ce mana kake kai bakin marwaci kawai shi ne sakamakon man dai za ka bayar to insha Allah kuma za a soka tajriba ta uku shine ya me zai faru idan ajali ya zo in ajali ya zo ina ba wata dabara kaga wani sai ce ka ai ka ga wani Allah ya ne tsawon rai to shi ko ciwon kai da jamani yake tafiya zai ko mutu a gaban sa ko sai ce jamani ba sai ya kawo yau mata ba wani a ce ya kore likita eh zai iya tasiri kana zazzabi Allah ya ba ka kaciya nafa eh wannan ba na ajali ba ne wannan ba na ajali ba ne mu kuka kan wata kama kina za ka iya samun sauki amma in na ajalin ya zo to ai ba wani abu da zai abin nan to muke duba diwani na alimamu shafi a kajiya ta alhamza zai samu yan baitukan guda goma sha hudu sun za su taimaki mutum ya kara jin natsuwa da kuma kara sallamawa Allah cikin al'amuran shi da kuma godiya ga Allah cikin ni'imomin shi masu tarin yawa da yawa kowane ɗaya daga cikinmu da kuma yin haƙuri cikin abin da muke zama rasa ta ɓangaren to sai ga mutum ya haɗa tsakanin asaburu da kuma ashukur ko ashukur da kuma asabur yana taimu da ta sani su ya na sanda kuma da hamdika a shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk